نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 27 ga watan goma hijira 1444 wanda ya yi daidai da ranar 17 ga watan biyar ilariya 2023 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da abin da yake daidai abin da yake kuskure kuma Allah ya kare mu muna ƙara gode mai da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna gabatar da tafsirin ne a markazin iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandube daidai kasuwar bankane birnin yari a jamhuriyar nijar muna cikin suratun nahl tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na 67 jiya mun fara karatu a aya na 68 sai muka kwana a nan da yau za mu bi akan aya na 68 zuwa abin da Allah ya so farkon aya na 68 a cikin suratul nahl shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن يدعوتش أكن يقول وإن أقتنا أي غلابي سنبا وبياني مبنبتا نفرقو الله سبحانه وتعالى يا بام لابالي أكن غذاء النبات غذاء النبات abinci wanda aka samo shi daga tsiro wanda aka samo shi daga tsiri kamar yadda dabbobi suke cin itatuwa mu samu nono daga ciki isa Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'iba haka ne ko sannan Allah ya zo ya ba mu labari kuma akan nau'in abinci wanda aka samo shi da abubuwan marmari kamar da Allah yake cewa ومن ثمرات النخيل والأعناب kaga ɗayan itatuwa kenan shi ma akwai nau'in abinci da Allah yake ba mu a ciki to yanzu zai zo Allah ya ba mu labari daga nau'in abinci wanda ake samu daga ƙananan halittu hashar shi wasu malama ga ce shi haza bayanin an giza'in hashari labari ne akan nau'in abinci wanda Allah ya ni'imtar da mu shi ana samu shi ne ta hanyar kwari ƙanana su ne hasharat to abin nan tana daga ciki zuma shi ne ƙunan zuma yana daga ciki to shi ne Allah zai mu bayani Allah ya samu da shi Allah ce wa auha rabbuka ila nahli Allah ubangijinka yayi wahayi zuwa ga ƙudan zuma je muka yi bayani mun ce wahayi anan shine al-irshad wahayi na nuni kuma Allah ya datar da zuma yin abin da yake daidai da umarni nasa da yadda nasa. Allah yake cewa an ittakhibi min aljibali buyuta kirki yin gidajenki daga dowar wasu duk da yake malamai na ƙura sun yi sabani wajen karanta wannan kalmar buyutan akwai wanda suka karanta da biyutan بكسر الباء لمناسبة الياء أم فهمت أوسا ما جمهور سكر أن تشيني دا بيوتا to ki riki yin gidajenki wurin zamanki daga duwar wasu wa min ash-shajari sa'annan kuma ki rinka yin gidajenki daga itatuwa ma'ana ki nemi itatuwa ki rinka yin gida kina zama wa mimma ya'rishuna da kuma abubuwan da mutane suke ginawa ki zo gidan mutane inda ya dace ki ko kuma abin da mutane suke gina ma zuma a matsayin gida ana ce da irin waɗannan gurare ki rike su su zamo wurin zama a gare ki Allah ya samu barci shi yasa akwai wani bature da ya bincike akan wannan ayar sai ya gano shi ba musulmi ba ne amma zuma inda ta fara ne bisirwa gida inda Allah ya ambata da addu'ar wasu ne ake samu sai ta dawo tana yi a itatuwa ta dawo tana yi a cikin gidaje kaga yadda Allah ya zo da siyakin ayar haka siyakin tsarin zuma ya kasance a tarihi a binciken da aka yi kuma a ilmace kaga Allah subhanahu wata'ala shine gwani shi yasa akwai aya sosai daga cikin zuma akwai aya kwarai thumma kuli min kulli thamarati sannan Allah ya ce ki ci daga kowane nau'i na 'ya'yan itatuwa kowanne ‘ya'ya ta fi ka je ku ci. Wasu da ke su bula rabbi ki dolala, ki bi hanyar da Allah Ubangiji ya yi sire miki, ana ki bi hanyar Ubangijinki a sauke, da duk ke so ki bi Allah ya sauka miki kaiwa zuwa ga inda kike so. Misali yau muka mutane bayani, ina daga cikin tsari na zuma da kuma ilhamun da Allah yake mata ta iya bambance gidansu, ta iya gane gidansu, ta iya dawowa duk inda ta je a ga wannan ba ƙaramin ni'ima ba ne Allah ya mata kuma yawan itatuwa zuma tana gane inda gidansu ta kuma suna da tsari na sarauta akwai 'yan gidan sarauta akwai masu yi ma sarauniya hidima akwai masu yi ma sarauniya gadi akwai wanda su aikinsu tara abinci ne akwai wanda su sarrafa abinci suke yi kowa ne da irin aikin da suke shi samun da ya san zuma za ka ga ƙirar saraki cikin zuma ba irin ƙirar sauran zuma ba su sarakin akan gane su sarauniya za ka ta ɗanɗara sauran girma da kagan ita ce sarauniya duk inda ta je to can ne za a ci in kuma tana buƙatar zuwa wani guri akan tura yan leƙen asiri su je su dawo sai su binciko sannan ta zaka kuma sarauniya ba ta tsaya ita kaɗai ana rufe ta ne a ce ana jujjuya har a zo a sauka. Kisa wanda ke mu'amala da zuma in zuma ta dame su suna son ta hita daga nan sarauniya suke ɗaukewa sai su je duk inda suka kai ta suka aje to sauran za su je su bi ta don ba a bar sarauniya ta tsaya. Kaga Allah shine abu. Da shine Allah ya ce ki ci kuli ki ci min kulli thamarati ko daga kowane nau'in abinci. wasu masu bincike a kanuma suka ce akwai waɗanda kuma aikinsu shi ne duk wanda aka ga ya ciwo abincin da bai dace ba a kore shi kai ya kawo ma fada abincin da ba su kan tausa in ya je ya ciwo abincin da bai dace ba da ya zo a kowanne ke gane sai a kore shi bai shigowa dole sai dai abubuwan da kake so ya dace ka zo da su Allah yake cewa ya khuruju min butuniha sharabun abun sha da mutane ke amfanuwa da shi yana fitowa daga cikin cikin ita zuma ke mukhtalifun alwanuhu wanda launinsa ya bambanta ma'ana ana iya a samu ruwan zuma wani lokaci ya zama ja wani lokaci baki wani lokaci fari kun gane misalin ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Saboda nan Allah bayyana muna inda ruwan zuma yake hitowa, daga cikin cikinta yake hitowa. Da hika-hiki ake haɗawa a yi saka, in za ta yi ƙwai ta duburar ta ƙwai yake hitowa, nan ne ake samar da ɗaya. Mala ya ce, daga cikin ta zuma ta kai kun gane misali ko Allah ya samu gashi sannan ku dibo iko na Allah zuma ba sharadi bane sai abin mai zaki za ta ci duk abin da ta ci Allah ya ci daga kowane nau'in abu a kenan kowane nau'in ƴaƴan abincin da ta ci in za ta bayar abin da za ta bayar zaki ne wanda yana nuna ma kudura ta Allah kamar yadda saniya a ayar sama in za ta ci abinci ba sharaɗi ba ne sai wanda bai da ɗaci ko mai kaza Allah ce ta ci kowane iri ne in za mu ba ku nono za mu ba ku madara fara kuma abincin da aka ci ƙarshen ta mai ɗaci Allah shi ne ewan sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa fihi shifa'un linnas cikin shi wannan ruwa da zuma take bayarwa akwai waraka ga mutane mutane na amfani da shi suna samun waraka jiya mun fara yi muna bayani muna nabbahar da mutane game da dukka na ta'abiri da Qur'ani yake yi a larabci cewa Allah subhanahu wataala sai ce fihi shifa'un linnas bai ce fihi shifa'un linnas ba akwai bambanci idan aka zo da ashifa munakkar da kuma in an zo da shi mu'arraf in aka zo da shi munakkar abin da yake nunawa zuma tana maganin cututtuka da dama amma ba kowane irin nau'i na cuta ne zuma take magani an fahimci hausa amma da an ce fihi shifa to kenan kowane irin cuta ana iya amfani da zuma Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Shi yasa masu bincike game da zuma suka ce al'aslu yasluhu li da'in duna da'in. Zuma yakan zamo magani ya dace da wani cuta amma baya dacewa da wani cuta. Innaha mashrubun ha yasluhu li da'in natijin anil buruda. Cewa ita zuma abin sha ne wanda a baki kana jin shi kamar da sanyi amma abu ne mai zafi yana dacewa da warkar da cututtukan da aka samu ta sanadiyar sanyi mafi yawanci zuma take maganin su shi sa mutum yana fama da mura an ba shi zuma to shi an gane misali kenan sai an je an koyi ilimi na likitanci don a gane akwai wasu cututtuka ba a ɗaukar zuma a ba mutum a cin shi Allah wa ɗaukin sai ya samu barci na ne mutu sannan daga cikin tambihin da muka yi mun kawo maganganun malamai da Allah ce fihi shifa'ul linnas a cikin sa akwai waraka ga mutane wasu malama suna nasaba wannan magana ne akan cewa magana ne akan alqur'ani ana magana ne akan alqur'ani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi shifa'aini ina horar ku da ku yi amfani da abubuwa biyu masu warkarwa al'asul wal qur'an zuma da alqur'ani suna magani shi qur'ani yana maganin cututtukan da duk suka damu musamman cututtuka na zuciya duk qur'ani yana warkar da su an fahimci musu shi sa wurare da dama Allah ya ambaci alqur'ani a matsayin waraka wani guri Allah ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur ko ya ku masu imani tunatarwa ta zo muku daga gurin ubangijin ku da kuma waraka game da abin da yake cikin zukata shine alqur'ani wani guri Allah ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin cikin qur'ani muke saukar da abin da yake waraka ne kuma rahama ne ga masu imani Allah yake cewa wa idza maritu fa huwa yashfin din na rashin lafiya Allah yake warkar da ni sumalu masu nasaba shi zuwa ga alqur'ani wani guri Allah yake qul huwa lil ladina amanu wa hudan wa shifa shi dai qur'ani shari'a ne kuma waraka ne ga masu imani Allah yake wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma yana warkar da zakatan mutanen mu'mini a dai qur'ani kan shi waraka ne zuwa waraka ce amma a wannan ayar da Allah ya ce fi shifa'un linnasi ana bayani ne akan ita zuma a cikin ta akwai waraka ga mutane da wasu nau'ukan cututtukan da suke damu su sai suka ƙara akkada maganarsu da hadisin wancan sahabi da ya kawo wa manzon Allah labarin cewa ɗan uwansa yana fama da ciwon ciki za a ce aje a ba shi zuma da aka ba shi zuma sai cikin ya ƙara rikice masa yana zagawa yana zagayawa sahabin ya dawo ya ƙara cewa manzon Allah bai warke ba cikin ma ya ƙara rikice sai ce aje a ƙara ba shi zuma ba shi zuma cikin ya ƙara ruɗewa manzo Allah ya ce manzo Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ya karya a ce a ƙara ba shi zuma da aka ba shi zuma sai cikin ya daina ya dawo ce manzo Allah ai ɗan uwana ya warke an fahimci Hausa yana zuma dai waraka ce a wannan hadisi ne malumin likitanci suka yi bincike akan tsari na bayar da magani akwai cutar da tana da buƙatar adadi na dozashi ko da wannan magani shine maganin ta in ba an sha dozashi ɗin da ya dace ba ba a warke ba akwai lokacin da za ka sha magani shine zai warkar da kai sadda ka sha shi sai ya ƙara tado ma da cuta sai ka ce wanga magani bai sai ka bari kuma shine maganin ka inda za ka ƙara sha cutar za ta ƙara tasowa za ka ƙara sha sai ka ga ta fara kwanta sai ya zo ya kashe cutar kuma shi kenan ta samu lafiya shi yasa a tsari irin namu na likitocin musulunci ko ba haka ba ne inda mu ma ya zama zama dattoci a musulunci dan kaɗan ba da yawa za mu zo a yi bikin na zama datta a musulunci insha Allah eh wani ya haka yana da kamera ina da yana karatun datta a Kano ina nan tana kallon na ta ala sai ku ga na zo da takardu na karshen ta na sa wani kana na ce da mu ku dai wani nema kuɗi Allah ya samu dace to kenan a tsari na likitanci shi yasa ake son likitan da zai baka magani a musulunci ya san cutar da take damun ka kuna akwai abubuwa guda goma sha biyar idan kai likita ne na musulunci kafin ka ba mutum magani sai ka tabbatar akwai su gare shi bayan ka tabbatar da su sannan ka fara ba shi magani kusan da ka fara ba shi magani in dai wayanci abubuwa sun tabbata shi magani wani lokacin da za ka fara shan shi ko dai ya taso ma da cuta wani ko ya kwantar da ita to akwai maganin da in ka fara sha za cuta za ta tashi to in kai ka san abin da kake sai ka ce ƙara sha haka ji tsoro sai ya sha ƙara sha haka sai cutar ta zo ta rushe amma mun mafi yawanci kun sai irin rashin adalcin da aka yi mana in mun kawo mutum magani ya sha ya sha bai ke dozu da mutum ce kai ni malam maganin nan bai wani ma bai dawa sai ce kai malam mun ta shan magani ba ka bi ka'ida in mun dora ka bisa hanya ta cewa ɗai ka zaɓi in kai da izinin Allah za ka samu tunisa haka za ka wani lokaci likitoci sai su baka magani sai su ce ma ka sha maganin nan wata ɗaya ko wata biyu. Kun san akwai tsarin kiwon lafiya gida uku wanda duniya ta yi da shi. Akwai allopathic medicine, akwai indigenous traditional medicine. Guda nawa kenan guda biyu. sannan akwai calm medicine tsari na uku kenan to wa'annan tsare-tsare na magungunan duniya ta yadda ana yin magani da su to amma mun mun fi yarda da tsarin allopathic medicine shi yasa kullum muna cikin wahala kun gane tsarin allopathic medicine farmasi farmasi ɗin ga da duk ake suna kan allopathic medicine ma'ana amfani da gargajiya na turawa yanzu ya zo ya mamaye mu wanda ranar na ina sauraron wani dakta da kanshi yake cewa a tsarin su na allopathic medicine a duk mutum miliyan ɗaya in an ka kai su wajen magani ta hanyar shan magani nan kusan mutum ɗari tara suna mutuwa ne wanga tsari na likitanci mafi yawancin maganin da ake amfani shi ne yake kashe mutane a duniya wanda su sun tabbatar da wannan amma sai ya ga mutum yana ganin ai nan ne yanzu nan ne abin gani abin ga ci gaba yake in ka ba shi magani sai ce a an ga magani bai a nan cikin garin miyami manyan likitoci suna da wurin da suke amfani da magunguna waɗanda ba sa yadda su sha waɗanda magani da suke sai da mana sai dai su yi su yi amfani da magungunan da suka shafi gargajiyan indiya ko ne ce ne ko abin da ya kamata amma sai ga mutum shi ya waye he is was into that amongst yours in the traditional medicine babu laifi ka wuta da sauran ranka bari mu dawo karatu mu kai in zo in shiga inda ba nan na muke ba ko ba haka bane muna dai magana ne akan fihi shifa'un linnasi ko nana akwai waraka ga mutane yayin da suke amfani da shi inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun Allah yake cewa a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke faɗakuwa kun gane ayar ina ne ayar da ake son mutum yalla ya ce a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke za su faɗa cikin zuwa wani aya ne mun kace lokacin wani aya ayar shi ne ƙudurar Allah ta fitar da ruwa daga ƙwaro ƙanƙani kuma mutane suna amfanuwa da shi in ba Allah ba wani na iya wani shi ka iya wani kamar yadda Allah yake fitar da turare na miski daga jikin dabba ya fitar da alhariri daga tsutsa Allah ce yadda kuka ga irin wannan aya to aya ne ga masu dogon tunani su gano hikimar da Allah ya samar da ruwan zuma daga kudan zuma ashe mutane na amfanuwa da shi yanzu turawan duniya da duk sun yi hassada su sun kare da sun dawo sun tabbatar da zuma tana magani a kenan akwai aya ga mutane waɗanda suke faɗa kowa Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ne Allahu khalaqakum Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce ku kuma ya tawaffakum kuma shine zai karbi rayuwar ku bayan kun rayuwa a duniya Allah yake cewa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr daga cikin ku akwai wanda za a mai da shi zuwa ga rayuwa mafi kaskanci ma'ana ya zamo ƙarfin shi ya ƙare tsufa ya kama shi likai la ya alama ba da ilimin shi'a likai la bi ma'ana hatta har ya zamanto ya kasa sanin wani abu bayan ya san shi ya zama bai san komai ba bayan da yana da ilimi tsohon ya kai wasu shekaru wani sai ya dawo zero duk ya mutu abubuwan da sun ɗaiɗai ne tsofaffin da za su iya baka labarin abin da ya wuce bayan tsufa ya kai tsanani a gurin sauraron mantawa su inna allaha alimun nadir Allah masani ne kuma mai hikima ne kun je da rayuwar take wani guri ana ce huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfa Allah shine wanda ya fara halittar baban ku Adam daga ƙasa sannan ku kuma ƴaƴa aka yi ku daga digon maniyi thumma min alaqa sannan daga maniyi a jogodan jini thumma yukhrijukum ifla sannan Allah ya fidda ku duniya kuna ƙananan yara ba ku san abin da kuke yi ba thumma litablugu ashuddakum kuna nan ku kai ƙarhin ku ƙarhin yana nan sai ya ƙare thumma litakunu shuyukha sannan ku zo kun tsoha duk wanda ya zo duniya wata rana sai ya tsoha duk kyawun jikinka wata rana sai an ce maka baba zara na wani dattijo ana raba shi da wani wa da kansa mun sa abin da ya faru yana cikin mota ne Mercedes ya tsaya garare sai mota ta tsaya shi kuma wannan yana cikin mota shi sai ya garan mota sai ce baba bari in tura ma sai ce ni za ka ce ma baba ni garan iska yanzu ka wani za ka ce ma baba kuma ya aike shi ba amma wai shi ya za a ce mai baba kuma ku sa abin mamaki dukkan jikin shi babu inda bakin gashi yake amma wai shi za a ce ma baba Allah ya samu dace. To shi ne Allah ya ce sun malaita kunu shuyuha sai dai kun zama tsohi in dai kuna raye a duniya. Dan haka kai sa'a ma a ce ma baba kafin ka mutu arziki ne. Dan ka san da wannan. Wani na nan bai kai shekarun ka ba ya mutu. Kuma ni kullum abin da yake bani mamaki ga mutane abin da ba na mamaki su suke mai da abin mamaki. In yi mana tambaya wurin mu wuce. yanzu in kun ka taso tare da mutum shi riga ka mutuwa shi ne ya kamata ya zama abin mamaki ko kuma shi riga ka yankurin gashi wane ne ya fi zama abin mamaki za ku taso kuna abokai sai ɗaya abokinku ya rasu ba a cewa wani har ya mutu shi wani shi na har ya mutu yanzu ana yin wannan magana amma yanzu in ana na ana na in kai wani gashi a ce ka ji wani wai har ya yi wani gashi shi na da to da kamfanin gashi baka mutu ba da ka mutu wani na shi zama abin mamaki kun gane wannan misali na daga kai da wannan kai ta roƙon Allah kai ya kashe ka baka wurin gashi kwanaki sai da muke hudu ba musamman akan alfarma da farin gashi yake da shi kuma Allah ya ma mutum uzuri wanda ya mutu yana da farin gashi kafin ya koma musulunci farin gashi haske ne a ran tashi alƙiyama kuma dai in kana so kai ta shafa mu jikinka baki kun san akwai masu dahe gashi su ko ba haka bane sunan ka ne tsoho wallahi sai raka tsoro mun shiga mota irin dattawan nan wanda turanci ya shiga kwakwalwarsu an yi da an yi ta sawa bakin sura ta yi taushe yanzu ta ba daina kama bakin ce Allah sarki ba ga bakin gashi ba mu dai tsoho ne kenan jama'a Allah madaukin sarki ya tabbatar mana dole da sai an sai an tsoha shi yasa Allah ya ce wa man nu'ammirhu nukisu fil khalq duk wanda muka bar shi a duniya yana rayu sai mu ta rage mai a cikin halittarsa sai an waye gari komai ba kariya ana kawo tarihin wani mawaƙi talauci ya kama shi tsaba talauci bai iya sa kaya sai kuma gehen gari ya zama ya an gan shi a ce wani lahi sai ce wallahi lahi ya sakara amma ina da wata illa ita ce ta hana ni sa kaya illan nan ta hana ni sa kaya ta ce da Allah ya sauke to wallahi inda nan ta tani wata cuta ta a gare ni da ta sa kaya to sai a hankali sai aka zauna a matsayin wata cuta ce talauci jama'a ba cuta bane cuta ne shi ba san shiga mutane talauci na gare shi saboda in ya haka ya tona maka sa asiri Allah ya rufa masa asiri shi da ya kai shekara saba'in da wani abu sai Allah ya bashi kuɗi komi Allah ya mallaka ni to shine ga mata bayi yara ƙanana ga dukiya ga komai amma duk lokacin da ya kalle shi sai ce dukiya kin cuce ni sai da na kai wanga lokaci ban iya kaza ban iya kaza sannan ki zo ban ji hausa idan haka rayuwa dai za ta zo ko ka kare da ita ko ta kare da kai kai mu Allah biyayya shine sai Allah yake cewa wallahu khalaqakum ko thumma yatawaffakum sannan zai karɓi rayukanku wa minkum man yuraddu ila arzalil umr akwai waɗanda daga cikin ku za a mai da su zuwa ga rayuwa mafi kaskanci ma'ana tsuwa ya kama su da kai la ya alama ba ala ilmi shay'a har su zama su san komai ba bayan da suna da ilimi inna allaha alimun qadir Allah subhanahu wata'ala masani ne kuma qadirun ne mai iko ne akan abin da ya so kuma mai kaddara abin da ya samu ne ita wannan sifa Allah kaɗai yake da ita shi Allah alimun ne ƙadirun ne shi mutum ɗan adam yana iya zama alimun amma bai iya zama ƙadirun kuma wani lokaci yana iya zama ƙadirun amma bai iya zama alimun alimun ƙadir sai dai Allah wannan kamun ku misali wani za ka ga a unguwar ya fi kowa ilimi amma bai da ikon ya sai koke ki ƙasa yake tsaya inda ƙadirun ne sadda ya zama alimun sai shi kowa kuɗi a amma sai ga ya kowa ilimi amma ya kowa talauci kun gane wannan misali wani shi kuma kadirun ne gashi ya samu matsayi amma kuma bai da ilimi amma wanda ya haɗa biyun nan Allah subhanahu wataala shi ne idan Allah shi ne ya cancanta mu miƙa wuya zuwa ga al'amarin su mawake wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah subhanahu wataala shine wanda ya fifita sashen ku akan sashe wajen samun arziki Allah madaukin sarki ya samu dace haka al'amarin yake Allah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita sashin ku akan sashi wajen samu kaga kai mutum Allah ne ya fifita ka ka bari a haka kan in kaga mutum ya hika kakka ya hasada Allah ne ya fifita shi sai a zama lafiya amma ga misalin da Allah yake son ya fitar anan faman ladina fuddilu wa'innan da aka fifita ba za su zamo biradi rizqihim su mayar da arzikin da Allah ya ba su ba alama malakat aymanuhum zuwa ga abin da dama su ta mallaka fahim fihi sawa su a ce duk matsayin su ɗaya game da dukiyarsu ga misali kai ne ka tara dukiya duk dukiyar taka ce yara yan daku waɗanda ke ma daku su ma sai su zo su ce duk abin da za ka yi da dukiyar ka mu ma sai mun yi jama'a kana yarda da wannan eh dukiya taka ce bayanka sai su zo su ce za mu sarrafa dukiyanka ko da izininka ko ba da izininka ba mutum na yarda da wannan daga misali na kusa kai ne ka fidda kuɗi kai auro mace aka yi taro aka zana aka abin nan aka ɗaura aure magariba ta yi sai ka zo za ka shiga ɗaki sai wani ya biyo ka kace mai la sai ce a'a yadda za ka kwanda ita ni ma ka zamfana da ita da Allah kana yadda baka yadda to abin misalin da ake so a fito muna yadda kasan baka yadda abin da ka mallaka shi tarayya da abin da kake da shi haka shi ma Allah bai yadda bayan ya mallake ka kuma ka hada shi da wani abin bauta bai yadda da wani da ba shi kaga wannan rashin adalci kai baka yadda ai ma ba kuma Allah ne da kai ma dai Allah yake cewa afa bi ni'matillahi yashhadu shin game da ni'imar Allah ne za su rika yin jaye Allah ya musu ni'ima maimakon su rike shi shi kada abin bauta sai su zo su haɗa Allah da wani Allah ya ce ba ya san wannan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halitta muku mataye daga jikin naku azwajan ma'anan na ana nufin mataye an ciro hawa'u daga haƙarƙarin annabi Adam aka aka halitta annabi aka halitta Hawwa sai zaman to matayenmu daga gare mu wannan ni'ima ce ko ba ni'ima bace shi yasa ya za a yi ka gane misali inda a ce za a kawo ma mutane cikin duhu cikin dare yara ƙanana a ce ka lalaba cikin dare ka hidda maza da ka hidda mata da ya za a yi ka hidda su misali yara yan shekara guda shekara guda guda cikin dare sai a sa su cikin ɗaki a kulle a ce ka hirkarsa maza duk inda ka kamo namiji ka hirkashe shi duk inda ka kamo mace ka baro ta can ya za a yi ka bambanta su kana bambanta su ne ta yadda Allah ya halicci namiji ya halicci mace haƙarƙarin namiji an cire guda ko ba a cire ba eh to in kan lissafa za ka ga na dama sun cika na hagu an cire guda amma ita mace haƙarƙarinta in nan goma na to nan goma na in nan sha biyu ne nan sha biyu ne amma shi namiji in nan goma na nan tara ne kun gane misali saboda inda an cire ma babanmu haƙarƙari ɗaya to mu ma an cire ma shi yasa wannan akwai wani sahabi da ya amfani da wannan hukunci lokacin da za a bayar da gado na mace maza kun gane mata maza ko sai aka zo aka yi bincike aka gano azzakarin shi yana yi kuma aka gano farjin shi na mata yana yi ya cika ɗabi'u na maza ya cika ɗabi'u na mata an zo za a bashi gado ya za a yi to wani gado za a bashi gado na mace za a bashi wani namiji da shi ne sai ce a'a in Allah ya gaya mana namiji ya gaya mana mace mutai ku sashi ɗaki ku lissafa haƙaƙarinsa in sun cika daidai mace ce in sun ko an cire guda namiji in gane misali ko kuma ana zuwa aka lissa haƙaƙari sai an ka gane wane ne shi da haka turawa sadda za a zo ka ayan maɗa mai kama namiji da mace ilimin musulmai ya wuce wannan yau aka aihe shi da an kawo mashi a wajen ka taɓa zaka wa nurul huda sai ka ce ka ai wanda in namiji na ai mun muna gane a sa shi daki a lissafa ma aka gargare shi in sun cika mace ce in ba su cika wannan ne shi a ce gaba da haraka ba ce gaba da karatu ba ina ne wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah shine wanda ya halitta muku matayen ku daga gare ku wa ja'ala lakum min azwajikum banina ya halitta muku iya daga mata ma'ana kuka sadu da matayenku suka ɗauki ciki aka samu ‘ya'yaye wa hafadatan da kuma jikoki ga ɗa ana nan wata rana sai ka samu jika duk Allah ne yake bada wannan wa razaqakum min at-tayyibati kuma Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya arzita ku daga daɗaɗan abubuwa wanda muka yi lissafi a baya an fahimta wasa zuma da sauransu da abubuwan da Allah ya halasta Allah ya arzita ku daga gare su afa bil batili yu'minuna shin game da abun da yake ba daidai bane za su yi imani ma'ana za su yi imani da gumaka ne su gaggata su sabanin Allah wa bi ni'matin lahi hum yakfuruna suna kafircewa game da wannan ni'ima da Allah ya musu kenan bai kamata kafircewa ni'imar Allah ba a rike wani abu wanda ba shi ba wa ya'buduna min dunillahi suna bautar wani Allah ma la yamliku lahum rizqa abunda bai mallakan musu arziki ba min as-samawati daga sama wal ardi ko kuma daga ƙasa kenan ma la yamliku lakum eh ma la yamliku lahum rizqan min as-samai al-rizq min as-samai shine al-matar sun rike gumaka waɗanda ba su iya zubo musu da ruwan sama sannan wal ardi ba su iya fito musu da shuka a ƙasa ba su iya musu komai shay'an komai ba su iya musu Allah ya ce kai wala yastati'una ko da sun so haka ma ba su iya haka ba su to ya za a yi ku rike su a matsayin bauta a abun bauta Allah da ke muku ruwa daga sama ya fito muku da tsirrai shi ne cikin ta zama abun bauta saboda haka fala tadribu lillahi al-amsal kada ku rinka buga wa Allah misali ma'ana kada ku rinka siffanta Allah da ɗa haka ibn Abbas ya ce fala tasifu lahu waladan wala sharikan wala shariha kada ku rinka buga ma Allah misali yana da ɗa ko kuma yana da abokin tarayya a mulki ko kuma yana da abin da ya kama da shi Allah ya cika ku wannan inna Allah ya'lam Allah shine wanda ya san abin da yake daidai menene ya alam ma'anar shi ya san bai da ɗa kuma ya ce muku bai da ɗa kuma ba ku yarda hukunci yana da abu wanda ya kai zanen ciki ina inna Allah ya'lam Allah ya san cewa bai da ɗa ko an kuma la ta'lam ko ba ku san haka ba wanda shi da ya sani ya gaya mu ku yadda ku riƙe shi shi kadai ka ku haɗa shi da mu da raba Allahu masalan Allah ya buga wani misali wannan yana daga cikin misalai da Allah ya kawo ana yace abdan mamlukan bawa wanda yake an mallake shi la yaqdiru ala shay baya iya yin komai shine misalin kahiri baya bai iya kawo komai da alkhairi man razaqnahu minna rizqan hasana da mutumin da muka arzita shi arziki mai kyau daga gurin mu fa huwa yunfiqu minhu sirran shi wannan mutum yana ciyar da dukiyar nan nashi a cikin sirri tsakanin shi da Allah ba wanda ya sani wa jaharan ko kuma ya ciyar da dukiyarsa a bayyane tsakaninsa da mutane amma ya yi ne don Allah. Wannan shi ne misalin mumini. Fahali ya stawun shin irin waɗannan mutane suna zama ɗaya matsayinsu ko a mutane yana zama ɗaya? Allah ya ce ba sa zama ɗaya. Alhamdulillah, guda ya tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamu da yawa daga cikin mutane ba sa sanin wannan. Allah madaukin sarki ya samu gashi. kusanci an saukar da wannan ayar ne akan sayyidina Usman alaihi salatu wassalam sayyidina Usman ya hada sifofin nan guda biyu ya bayar a koyi dan Allah ya kuma bayar a bayyana dan Allah shi yasa malamai suka ce ya halasta a nemi taimako ka bayar da shi gaban mutane kowa na ganin ka kuma kayi ne dan Allah Allah zai baka lada in hakan ya kama ana yi babu laifi kuma kana iya ba da shi a cikin sirri saboda gobe kan wata rana a ce muna son mu yi ka zafi sabilillah wani ya haka ya ce to ga nau jika hamsin ko jika ɗari to wasu su fara sana su to kaka ce an yayi alfahari ne kawai ba ruwan ka dan kai kai kai kai dan Allah inda shi alfahari ne ko ba haka ba ana iya yin haka inda gashi Allah ya tabbatar babu laifi ana iya yi Allah ya samu dace dan haka ina na ina ta wata rana ina so in buci mutane in yi sa ina da ta jika hamsin ko ɗari an ce fi sabilillah sai in yi haka in ce tau ga nan na aza so wani ku aza in ku aza mun bi ku bashi eh Allah ya samu dace kun dai gane ko babu laifi وضرب الله مثلا الرجلين Allah ya ƙara buga misalin mutane guda biyu a haduhuma afkam ɗayansu kurma ne baya iya magana la ya ƙidiro alashe baya iya cewa komai nan misalin gumki kenan gumki bai iya cewa komai bai iya magana shi gumki ɗin nan wa huwa kallon ala maula ya zamo nauyi akan wanda ya riƙe shi abu a matsayin abin bautawa in za a matsa sai an gwada shi in za a yi gaba sai an tafi shi aina ma yuwajji haka ne ko la ya'ti bi khair duk inda aka juya shi baya zuwa da wani abu alheri hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli shin wannan abin da bai amfanar da komai ana gama shi da wanda yake umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan hanya na daidai kaga wa'annan ba a haɗa su inan mutumin da ya rike kalmar tauhidi na yi ma'alla da yi ibn abbas ya kace ya amuru bil adli ay ya amuru bil tauhid yana umarni da aka da Allah da wata walillahi ghaibu samawati wal ard sanin abun da ya koyu a cikin sammai da kuma abun da yake cikin ƙasai wannan yana hannun Allah ne Allah kaɗai ya san abin da yake koye da abin da yake bayyana. In banda Allah babu wani wanda ya san gaibi. A san yi da suna ce annabi ya san gaibi. In ka ce annabi ya san gaibi sai a ce wancan maƙiyi manzo ne. Masoyi manzo ne dai. Na kai ka gaza ta maganar Allah cewa Allah shi ne san gaibi. Kun banta? Walillahi gaibu samawati wal ard. Sanin abin da yake koye a cikin samai da kasai na Allah ne. Wa ma amru sa'ati kuma al'amarin tashin alƙiyama bai kasance ba illa kalam basar sai dai face kamar ƙyaftawar ido shi ne ka alfil basar kamar ƙyaftawar ido au huwa aqrab Allah ce au bi ma'ana bal kai a'a ma ya fi kusa da ƙyaftawar ido inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma'ana akan tare da mutane na da iko a lokacin da yake so ka san dai sadda za ka mutu kamar ƙirtawa ido ne sai a ce wani ya mutu ji ba haushe ko za ka ma in za a tashi ka ba wai wata wahala da za a yi ba inna ma amuru na da shayin da za a rina wani na koyar da muna sa abu mu ce ya kasance sai ya kasance haka Allah yake al'amarin shi duk duniya don da Allah yake son ta kasance haka za ta kasance na haka mutum shi kiyaye kuma lamarin kiyama ka ka ɗauka sai an yi busa a'a da zaran mutuwa ta zama kai kiyama ka ta zo idan kai kokari ka garar da za ka mutu ka ɗan tattara buzuran da ya kamata ka tafi da shi Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba ba wanda aka aiko da sani duk wani abu da kaga mutum ya sani duniya ne ya san shi waja'ala lakum as-sam'a wal absar Allah ya sanya muku ji da gani wal af'ida da zukata da Allah kun tashkuruna dan ku gode wa Allah kun ga an ambaci ni'imomi na zahiri ji ni'ima ne jama'a gani ni'ima ne tunani mai kyau ni'ima ne wani yana ji yana gani bai da tunani mai kyau za ga shi da yana mai yawa shi ne amma kai Allah ya sa kana ji kana gani kana da tunani mai kyau wani ko yana da tunani mai kyau bai gani in kana son ka gane makanta ba ta yi ka rufe idanuwanka in ka zo bakin godoron ka ce za ka tsalla kaka kaka kaka gudu dan Allah ka gwada wannan ka gani wala da kayi haka ka ji fififi a hawa sai lalle Allah na gode Allah na gode in Allah ya sosar da karfin sai ka bude shi kin buduwa wallahi na za ka tsaya sai dai a zo a jaka amma in ka ga baka da kuɗi sai ka ce ku ko ko su duniya ne a'a akwai muhimma da Allah yake son kai akwai wani babu wani mutum da yake abin maza a duniya ma babu shi duk inda kanka kake inda Allah ya aje ka to akwai abin da kake yake son kai a nan sai ka ce alhamdulillah sai da kake tunani ya kamata a ce yanzu na gina gida na san wata sai ka ga yanzu da kyan nace fa ne ke samun ka Allah bai son ka wuce nan akwai wani aiki da baka gama ba kakka yi gaurawa ka ce Allah na gode ma akwai hikima da ban san da ita amma kullum muna ta dai min suwa da su ne an da kaza suwa da su ne an da kaza kun san ma abin da ya ban haushi ba abin da ya ban haushi irin mutumin da kullum yana kallon mutane ba sa taimako da zarar ya buga ya buga bai samu ko sisi ba kai mai sallama bai amsa sai ka ci duk suna ba su da taimako wallahi ba su da sosai in kai yi sai sallama nemi taimako gurin Allah ya ma a nemi ka daina jin haushin mutane ba su baka ba Allah kaɗai iya ba su a yau da kullum mutum ya baka ka amsa ka gode in bai baka ba ya ba wani ko ba haka ba ne sai a zauna lafiya Allah yake cewa alam yarau ila tsairi shin su mutane ba sa daga kai su kalli tsuntsaye Allah yake cewa musakharatin su wa'innan tsuntsayen Allah ya hore musu musakharatin ai mudallalat Allah ya sawwaka musu fi jawi sama a cikin sararin samaniya Allah ya sauke musu sararin samaniya kun gane misali kaga tsuntsiya ta shi ya shu shu da ya haka bai sa mai bai da bai da burki bai da kaza in yana so ya tsaya in yana so ya yi baya Allah ya ce shi na yi wannan ai abin da yasa aka yi wannan duk cina cikin ayoyin da zamu iya gane lalle wanda ya manga ya cancanta ya zama Allah kalima ganin jiragen da ake yi dan Allah ka taba ganin jirgi wanda girman shi bai kai bai kai tantabara jirgi ne gashi nan amma girma ne bai tantabara ka taba gani amma Allah saboda iyawa tashi wani dan tsuntsu sai ya ganshi in ka sashi a baki bai cika ma baki amma za ga yana yawo shi daga dan kwano kiyashi ka ga ya tashi ya yi sama ka san dai wannan akwai ne kuma idan mu gane cewa Allah duk abin da yace zai zai iya Allah yake cewa ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda ke rike su a sama sai dai Allah inna fi dalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan halittar tsuntsaye da hore musu sararin samaniya akwai aya ga mutane da za su imani ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ja'ala lakum min buyutikum sakanan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanya muku natsuwa a cikin gidajenku ya sanya muku ƙararan in tabbatuwa a cikin gidajen duk hayanai da ka kwaso da kashi gidan da sai ka ji shiru ka samu nutsuwa musamman in gidan ka ne kasin gida yana da nutsuwa musamman in naka ne wata ya kare ba a ce ma yau litin ba da yi goma waya Allah in ka kwanta sai an tashi ka Allah ya sanya nutsuwa a cikin gidaje kuma ku ji hikima ta Allah sai ce buyuta a cikin buyut fi buyuti kuma a cikin gidajenku duk gida ya shiga ciki yau gida in naka ne ko zana ta ka buga ko tol ne ka buga ko zane na ka zagaye gida ne in dai naka ne kashe ka kwanta za ka samu nutsuwa ko da haya kake yi in kashe ka samu nutsuwa sai in wata ya kare ne ka ce wata da ya san karewa Allah ka sauka mana in gane ko wani ya ce min Allah ka hore mu kowa shi rabu da gidan haya nace a waka addu'a ta addanci na kowa shi rabu da gidan haya ba ta yi ba ko ku kuna ganin tana yi ba ta yi sai dai Allah dai ya sauka muna ko kuma ka ce Allah ka yassare mu in gina nan amma ka ce Allah ya raba kowa da ko ka ji mutum ya ce Allah ya raba kowa da talauci wannan addu'a ka san ma za a karbe ta ba kowa ya rabu da talauci tana yi ba ta yi sai dai Allah ya sauƙa mana talauci ina da muku Allah ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ya sanya muku gurin zama sakanan dai wurin zama wa ƙararan da matabbata waje alalakun min juludil an'ami buyuta kuma ya sanya muku gidaje daga fata na dabbobi ma'ana kuna iya yin gidaje ga fata na dabbobi shine hemomi ihekam ihekam wanda ake yi sai ga an gyara fata na shanaye ko na awakai an ɗinke shi an yi mai ado da an zo wurin kwana sai a buga shi sai ga an yi ɗan ɗaki Allah ce wannan ide ne yin wannan abu shi ne ba shi inda da adam bai da tunanin shi wannan kaɗan kaɗan Allah yana ba shi ide har ya fara buga wannan tahiya ta yi tahiya ya fara yin zana yana yin gida tahiya ta yi tafiya ya fara kwaɓa laka ƙasa yana yin gida tahiya sai tahiya har ya kai yana sa kwano yanzu ga shi nan da ake yi ko ba haka bane da a cikin garin nan wanda ya gina gidan ƙasa ya gyara shi in ana lissafa manyan masu kuɗi suwaye ka je jan garin marshe mafi yawanci gidaje gidajen menene su a zamanin sun ka isa ne kai irin wannan yanzu ta yace ta yi ana ganin in kan buga kwano ma sai a hankali kana son gini ka yi dal to yanzu nuna hukin yanzu wani guri an wuce gida in kana so a waya ne za a nuna ma duk irin gidan da kake so rana guda sai a zo a buga ma shi komi da komi a sa a wuce kai ka taɓa tunanin a yi tallar gida a ɗauko ma gida rana guda a gina ma to yanzu wata rana za ka ga kun ga da yawan ga abin ko wata rana za ku ga an bar ya irin wannan wannan unguwa in muna raye wata rana sai a ce kai wanga gidajen mutanen dana ba ku ji wani aure sun kai Allah shi ya gani ta ina ne sannan Allah yake cewa buyutan ko tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum mana kuna samun sauƙin ɗaukar su ai tastakhifuna ha ai tastakhifuna hamlaha kuna samun sauƙin ɗaukar wa'innan fatun yau ma za'ani kuma ranar da za ku yi tafiya za'an bi ma'ana safar in za ku yi tafiya sai ku ɗauki gidan naku ku tai da shi wa yau ma iqamatikum da kuma ranar da za ku sauka iqama bi ma'ana nuzul da za ku sauka a wuri sai ku buga su ku zama wanda ya zama daji ya san haka buza ya haka suke yi ko fulani in an tashi haya gida sai a cire a daure a azare shi jaki a tsaye da shi kaga kenan ba su jin wahalar ɗaukar gidan yau maza a ne kamar da za ku tafi sannan in an kai inda za a kwana ko inda za a maida wurin zama yau mai kama cikin kenan sai a buga shi a sake yin gida Allah ce shi ne ya yi muku wannan ni'ima wa min aswatiha sannan daga cikin gashi na dabbobi wa aubariha da kuma gashin su wa sha'ariha da gashin nasu asasa to nan sai mun bambata wa min aswafiha abin da ake da aswaf shine jam'i ne na suf abin da ake ma asuf gashin dabbobi ne kama da kaɗa munan bamu da irinsu amma ƙasan kasashen larabawa za ka ga wani dabba in gashi yawa sai an zo ana aske mu to wannan gashi a da in an aske shi ba ya da shi ake yi ba kuɗi ne in kana da guda goma sai ka aske su ka yi buhu ka je kasuwa ka saida ko ka wani abu shine asawabiya sannan aubariha gashi irin na raƙuma inda za ka karkare gashin raƙumi da gashin saniya ya yi kama da gashin akuya? Eh? Bai yi ba, to su ne auba. Sannan wa ash'ariha da gashi irin na tumakai da awakai, su ma kaga gashin su ba irin wa'ancin ba. To duk nau'i nau'i na wannan gashi su ne ana ce wa min aswafiha daga cikin gashi in mai kama da kaɗa ne, wa aubariha da kuma gashi in mai kama da nara umma ne. wa ash'ariha da kuma gashi in mai kama da na awaki ne dukkan wa'annan asatan dukiya mana sai da shi kuke ku amfana da kuɗi Allah ce ba mun kuma ko wannan ni'ima ba sannan wa mata'an ilahin kuna amfanuwa da shi zuwa wani lokaci ko ku je a yi muku riga ko a yi kaza yana maganin sanyi da abin da ya kamata wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa Allah ya sanya muku daga cikin halittun da yanzu kuma nan an zo a ba mu bayani ni'ima ta itatuwa ka shuka dogon yaro ka sha inuwa ka shuka mangoro ka sha inuwa ka shuka kaza ana so a nuna ma itanyan nan da ka shuka ka zauna a ƙarƙashin wannan inuwa don Allah inuwa ɗin nan wane ne ya sanya ta anan gurin ba ni'ima ba ce in ni'ima ce sai ka gode ma Allah sai sa Allah ce ka suna da wannan sai Allah yake cewa wallahu ja'ala lakum ina ne wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa Allah shine wanda ya sanya muku daga cikin halittun da yayi na na menene na itatuwa kenan da kuma duwar wasu zilalan ya sanya muku inuwa da kuke samu ku fake a ciki ko ku zauna. Waja'ala lakum minal jimali aknanan sannan ya sanya muku koguna a cikin duwatsu. Wasu gari sai ka ga a cikin duwatsu mutum ya nemi ɗan kogon shi ya shige ana ruwa ba ruwan shi ana sanyi ba ruwan shi Allah ce mu san da wannan zamuka mu ne muka yi muku shi wa ja'ala lakum sarabila Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mu ne muka sanya muku wasu irin nau'i na riguna sarabil bi ma'ana alqumus riguna muka sanya muku wasu nau'i na riguna taqikumul harra da suke muku maganin zani ko maganin sanyi muna da su ko ba mu da su kuma in akwai sanyi sai ga ya nemo riga ya sa bai jin sanyi in akwai zafi ka nemi wani nau'in riga ka sa ba ka jin zafi Allah shi mu ne muka yi wannan sannan wa sarabila taqikum ba'sakum wasu kuma riguna suna kare ku in an je yaki riga shine ake ma silke suka sa riga ta ƙarhe in an jeho ka don kibiya ba ta shiga kan an sare ka da takobi bai kama ka Allah ce muni muku muku wannan duka nema ne a gare ku Allah yake cewa kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum kamar haka ne dai Allah yake cika san ni'imomin sa a gare ku ku ɗan adam la'allakum tuslimuna dan ku mi kauya gare shi ku bauta mai shi kadai ka fara shi fa in tawallau in kuka juya baya fa inna ma alayka al-balagul mubin to kai manzo abin da yake kan ka iyar da sako da bayyana musu maganar Allah sauran ba na ka bane karbu da su Allah shi yasa abin zai yi su ya'rifuna ni'matallah su dai mutane fa sun san ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a gare su duka thumma yunkirunaha sai ga su suna musanya suna yin musu game da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ma'ana su da kuma ka kuma bayan abin ba za kuma bayan Allah ba a kawo rumul kafirun mafi yawancin mutane kafirai a yau mana ba aka min kulle ummatin ranar da za mu tashi daga cikin kowace umma ma'ana daga cikin kowace jama'a shahidan za mu tayar da annabi ma'ana nabiyan alaihim shahid za mu tayar da annabin da zai zama shaida a kansu Allah yake cewa la yu'zanu lil ladina kafaru nan ne ko thumma yunkirunaha haka ne ko thumma la yu'zanu ko ba nan ba eh haka na karanta bari mu koma farko wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida ranar da za mu tayar da shaida daga cikin kowace al'umma kowace al'umma wanda za a tayar shi ne annabinta ana nan sun malayu zanu lillabi na kafar ba za a yi izini ma waɗanda suka kafurce wa Allah ba na su yi magana ko su kawo uzuri wala hum yusta'tabun sannan ba za a bari su dawo duniya da su gyara aikinsu ba su riga sun yi asara bai da za su ce Allah zai saurare su wa idza ra'a alladhina zalamu al'azaba yayin da kafirai suka ga azaba ranar tashi alkiyama fala yukhaffafu anhum ba za a sauwaka musu azaba ba a rage musu ita wala hum yunzarun sa'annan kuma ba za a jinkirta musu azaba za a yi tayi ne bane ya ce su kun ga wani gani mu da ta lissafa duk wanda bai yi izina da su ba yadda Allah ya gode wa Allah ranar kiyama wala zai rabon Allah mutum sarki ya samu aiki da abin da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum idan waɗanda suka halla suka hada Allah da wani suka ga abokanin tarayya su shirka shine alihatan suka ga guma kansu qalu sai su rabbana haula shirkaun ya Allah wa'ancin su ne guma kanmu alladhina kunna nad'u min dunika wa'inda muka kasance muna bautawa koma bayan ka ya Allah nan ne ko alladhina kunna nad'u min dunika waɗanda muka kasance muna bautawa koma bayanka ya Allah. Ba alƙau ilaihimul ƙaula, sai su gumakan Allah ya ba su izini su yi magana zuwa ga waɗance ya da suka bauta musu, su su maida musu, innakum la kadibun la ku kariya kuke ba mu kuka bauta ma. Ko dai kun yi abin in kun bauta mana mun sani ne? Ba alƙau ilallahi yawma idin salam. a ranar nan dukansu za su miƙa wuya ga Allah mana za su faɗi magana ta miƙa wuya ga Allah ranar tashi alƙiyama wa dalla anhum ma kanu yaftarun wanda suka kasance suna ƙirƙirawa na ƙarya zai ɓace daga barin su ba zai amfana musu komai ba Allah ya samu dace ana nuna mana lokaci yayi za mu tashi sifar kafiran da suke hana mutane shiga addinin Allah makomar da za su kasance a ranar tashi alkiyama wanda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ranar shi ne muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk